أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه الحمد لله الكريم المنان الحمد لله الملك الجبار الحمد لله الواحد الأحد الحمد لله الذي له كل الخلائق تسمد صلواته وسلامه على المصطفى الكريم نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka ‘yan uwa musulmi da muke hallari a cikin wannan masallaci da ma waɗanda watakil suke sauraronmu daga nesa muna isar da saƙon gaisuwa ta addinin musulunci saƙon gaisuwa ta ‘yan aljanna ta hiyyatu hum yau mai liƙaunahu salam wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga mu Allah mai kowa mai komai mamallakin ranar sakamako dai hukunta muka kasance rayayyu a wannan safiya ta asabar wacce take yau a takwas da lissafin ramadan hijiran fiyayyen halitta farin jakada annabin Allah annabin rahma manzon Allah manzon tsira sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 wanda yake daidai da yau takwas ga lissafin maris a kalandar masu albashi shekara ta 2025 kuma har yanzu dai muna a cikin suratun bakara ta yadda mun shiga rukunin ayoyi da suke bayanai akan abin da ya jibinci mu'amala ta zamantakewar gidan miji mu'amala ta zamantakewar auratayya ba gidan miji ba zamantakewa na auratayya dan an ce gidan miji sai zama kamar da mata ake yi mu'amalar auratayya kuma ya hada duka jinsi biyu namiji da mace yadda za a mu'amalanci juna mu'amala sahihiya mu'amala islamiyya ta yadda in har mu'amala islamiyya za a yi to zai yi wuyan gaskiya samu tasgaro a zamantakewa zai yi wuya yaya su taso su samu karas ne babu control babu tarbiyya a jiya in mun bamu manta ba mun tsaya ne akan aya mai lamba ta ɗari biyu da talatin wanda insha Allah yau za mu daura daga yadda muka tsaya zuwa ga yadda Allah ya hukunta mu iya kaiwa a yau Allah madaukakin sarki sai ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قلبتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرهوهن بمعروف ولا تمسكوهن درارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم
Allah ya saka da alheri ubangiji madaukakin sarki ya ce wa iza dallaqatumun nisaa idan kuka saki matan fa balagna ajalahunna har ajalin iddan su ya kai ga ma'ana kun sake su yanzu sun kai ajalin daga babu wani aure kuma kun ƙara wani sakin bayan wannan wanda kuka yi sai Allah madaukakin sarki ce to an zo wannan gaba din wato saki biyu kenan daidai yake da bayanin at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan idan kuka saki mata sai ajalin su ya kai last level wanda daga nan babu wani in kuka sake su kuma sai dai ku yi hakuri sai Allah madaukakin sarki ya ce to fa amsikuhunna bi ma'rufin ku riƙe matanku da duk wani abin da ya dace a ce za a yi wa mace na kyautatawa da faranta rai aw sarrihuhunna bi ma'ruf ko kuma ku rabu da su rabuwa ta jiyar da su daɗi kamar yadda muka yi bayani jiya za ka ba su gratuity in kasance ba tanka akwai wato gratuity ubangiji madaukakin sarki yake cewa wala tumsikuhunna diraran lita'tadu kada ku ci gaba da rike matan naku kuna azabtar da su domin ku yi ta'addanci akan neman wani abu da bai taka kara ya karya ba ومن يفعل ذلك دون دي aikata haka kuwa faqad zalama nafsahu hakika ya zalunci kansa wala tattakizu ayatil lahi huzwan kada ku riki ayoyin Allah a matsayin aban ababan yiwa izgini wazkuru ni'matal lahi alaykum ku fatina falala ta Allah madaukakin sarki ni'ima da ya kwarara muku wama anzala alaykum min alkitabi da kuma bayanai da ya saukar muku a cikin littafi wal hikma da kuma a hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya izukun bihi da yake muku wa'azi da shi a ce Allah ya ce a ce kuma annabi ya ce ma'ana ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wattaqullaha ku fa kiyaye Allah madaukakin sarki Allah yana gargadin mutane a fa kiyaye shi wa'lamu anna allaha bi kulli shay'in alim ku fasani Allah madaukakin sarki mai ilimi ne game da dukkan komai wannan aya tana ƙara fashin baki ne game da mu'amala na auratayya tsakanin miji da mata idan har ka saki iyalinka sai ya zama an samu maslaha tsakanin kai da ita da familin gidansu ko familin gidanku da nasu kai da ita haka da ne ku ce ku yi haƙuri a ci gaba da zamantakewa na aure ɗin shi ya fi wannan saki yanzu in kun dawo ana buƙatar hali ya saba in ce maka abin da ba shi kenan baka jure ke ma in yi miki abin da ba shi kenan baki jure a yi haƙuri wannan gajen haƙurin da kuka yi har ya kai ga an yi sakin auren in kun dawo ba lalle ba ne wannan ɗabi'un naku a ce sun canja domin an ce shi hali tamkar zanen dutse ne duk inda dutse ya yi tsawa ya tsage to babu yadda za a gobe ka samu wurin ya haɗe ya mulmuli ya cure guda ɗaya hali suka ce kamar fashashen gilashi shi fashashen gilashi ko da ka zo ka haɗe shi ka rufe shi a wuri guda wannan alaman tsaga tsagan ba za ta bushe ba tana to lalle da shi ake kwana da shi ake tashi duk wanda ka ga ya bar wani hali suka ce daman ka tabbata halin ba nasa bane to saboda haka halin da yasa ka sake ta nan ba dama yana in har da gaske ne wancan halin ne yasa ka sake ta ba tun zara ba tun zarawa bane irin ta shedan saboda shedan ya iya tasa fitun gwila din da mugunta ga bayin Allah ƴaƴan Annabi Adam manufan shedan ga yin wannan kuma shine bata zamantakewa da kuma neman sabbaba wa ƴaƴan Annabi Adam su zama ƴan wuta tare da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shedan a kullum idan yamma ta yi yakan dauko gadonsa na mulki sai ya je buga shi akan ruwa sai ya hau kan gadon mulkin nasa ya zauna a nan zai yi ta karɓar rahoto na ayyuka da aka yi tsawon yini wannan ya zo ya ce ai ban gushe ba na sakawa ne ya sawa ne a gaba ban daina zuga shi bar sai da naga ya kashe shi ne zai ce matsa har yanzu babu baka yi aiki ba wannan ya zo ya ce ai na sakawa ne ya yi mawa na duka a matsa kai ma baka yi aiki ba na sakawa ne ya sa an ɗaure wani misali za su yi ta kawowa har sai wani ya zo ya ce masa ya shugaba ni yau ban gushe ba sai da na saka wani ya yi kace-kace da matansa ya rubuta mata takardar saki bayan ya faɗa da baki shi wani rubutun takardar da ba komai ba ne furucin bakinka ake nema kawai ka furta mata ka sake ta ba to ai ta saku wannan rubutun kawai kamar wani shaida ne saboda halin mutane kan daga baya zo ya shi bai faɗa ba to amma a rubuce ne ba ma ba ƙarra duk abin da aka rubuta tabbatacce ne baka isa ka canza shi ba in gogewa kai ma dan ka canza ko kuma ita ce ta je ta goge dan kun hada baki da ita ta nuna ba saki bane dai za a gane cewa gogewa kai sabanin inda baki ka saka zaka iya musu yawa ya hada sama da ƙasa yace shi san bai ce ya sake ta to kawai rubutu ana yin sani a matsayin hujja shedan sai ya jawo wannan da ya kawo rahoton cewa shi yau ya sa an saki aure ce matso matso matso kai ne shalele yau sai ya dauki kambe sai ya dauki kamar ka ce rawani sai ya ɗaura masa abin da yake ce masa taj sai ya ɗaura masa a kansa da turanci yana ce masa crown shi ne kamar a ƙasar ingila idan ɗan sarauniya da ake kallon yana gaba gaba za a ɗauko shi a ɗaura masa wannan abin a kansa ana kiransa crown prince crown prince wato ɗan sarauniya da aka yi masa mai me za a ce masa sunan abu aka wanda aka yi kusan naɗa shi misali yarima mai jiran gado ana kiransa yarima mai jiran gado da hausa to sai sai shaidan ya jawo shi ya ce kai ne nawa kai ne nawa fayyudinihi minhu ya kusanto shi shi hani an adalta da kai kai kai aiki sai ya dauki wannan kamban ya daura masa ce irin ka muke so saboda shi shaidan a burinsa shine wai kaga idan har aka bata aure to burin shaidan ya cika saboda istimralul khilafiya da Allah ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa shi yanzu ya cimma burinsa wannan abun ba zai yiwu ba kenan idan koma har zai yi hudun to mijin da ya saki matan zaka ga sun fara buya suna faman aikata wani abin da yake ba daidai ba to shaidan ya cimma burinsa har yanzu hawa na biyu hawa na farko ya sa auren ya mutu hawa na biyu kuma zai sa su ke neman junansu har su je su lalatan da ciki zai bayyana daga baya a gano cewa mijin da ya sake tamfashi ya mata wannan ciki ne to shaidan ya cimma burinsa hawa na biyu kenan saboda haka dai idan har ka saki matanka har ta kai manzalin wannan saki daya biyu din to kai iya kokari ka yi haƙuri ka koyi juriya da haƙurin ɗawainiyan da abubuwan da take maka za ka iya jurewa saboda ba a son auren naku ya zama ya sabanta idan kuma har kaga ka kosa da ita shine sai Allah ya ce to ka ka sallame ta sallama mai kyau ka ba ta kuɗin sallama kai da ita kowa ya haƙuri da ɗan uwansa amma kada kawai dan ka ji an ce wance ta biya kuɗin wanke muni wa mijinta kai ma ka ce to kai ma ba za ka rabu da ita ba sai ta biya ka kuɗin wanke muni shine Allah ya gargade mu akan wannan cewa maza su kula kada su daura wa mata nauyin abin da bai kamata ba bai taka kara ya karya ba kana hankoron kai sai kai ma an baka kamar yadda wance alhalin salon rabuwan aurenku da matarka ya bambanta da na wancan ita wancan ita ce take nuna kiyayya da gaba kai kuma yanzu kai ne kake nuna kiyayya amma ta wani salo na cutarwa kana musguna mata dan ta kosa a je gaban alkali ka ce to kai fa ba za ka iya rabuwa da ita ba har sai ta biya ka kudin wankin muni don haka Allah ya ce fa ku sani wannan iyakoki ne na Allah kuma wanda ya ƙetare iyakan Allah ya yi wa kansa zalunci ya haƙinci kansa da kansa Allah ya kira mu daga ƙarshe ya ce mu kiyaye dokokinsa fa kamar daidai yake da faɗin Allah da ya ce wai hasirukumullahu nafsahu Allah fa yana jiya muku tsoron kansa a gare ku domin idan kuka fusata Allah Allah madaukakin sarki zai muku punishment daidai da irin abin da kuka aikata ko abin ba za ku ba za ku wanye lafiya ma'ana ba za ku ji daɗin abin da ubangiji maɗaukakin sarki zai muku ba na hukunci ko azabtarwa akan saba wa dokokinsa a gaba sai Allah maɗaukakin sarki ya ce
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعدلوهن أن ينكح أزواجهن إذا ترادوا فلا تعدلوهن أن ينكح أزواجهن أن ينكحن أن ينكحن أزواجهن إذا ترادوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون
ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wa iza ɗallaka tumun nisa idan kuka saki mata fa balagna ajalahunna saka kai ajalin kwanakin iddansu fala ta'diluhunna kada ku hana su inji Allah maɗaukakin sarki kada ku juyar da su an yanki hina azwajahunna su koma ga mazajen su da suka sake su idza taradau bainahum bil ma'ruf matakan kun bincika cewa fa yanzu kan kowa kansa ya gwari da bango sun shiga taitayensu za a koma a yi zamantakewa na lumana zalika yu'adhu bihi wannan fa Allah ne da kansa yake muku wa'azi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir duk a cikin ku wanda ya kasance yayi imani da Allah da ranar ƙarshe zalika azka lakum yin hakan fa shi fi muku sarki insha Allah madaukakin sarki wa athaharu zalikum azka lakum wa aqhar wannan shi yafi muku tsarki kuma shi yafi zambowa daidai da abin da ya dace da shari'a wallahu ya'lamu wa antum jahiluna shi ne ma'ana wa antum la ta'lamuna ubangiji madaukakin sarki shi ke da sanin komai ko ka ba abin da kuka sani saboda haka idan mun lura da kyau a tsarin karantarwa da Allah madaukakin sarki yake mana kamar da yake faɗa Allah ya izu kun bi yake muku wa'azi Allah yana mana wa'azi da salo ta yadda hankalinmu zai ɗauka mun yi misali da suratul talaq da Allah madaukakin sarki yace idan kun sake su ma kada ku fitar da su a cikin gidajensu su ma kar su fita har sai in kun ga sun fara kawo alfasha cikin gidan kafin sai ku fitar da su kuma ana so ka kiyaye matarka da ka saka duk abin da ya shafi ciyarwa da jinyanta da duk wani abin da yake na ɗawainiyar hakki har yanzu yana wuyanka haka ƙa'idar shari'a ta ce matarka da kasaka da abincinta da maganinta da ruwan sha ko na wanka da duk wata bukatanta dai domestic bukata yara ce a wuyanka har yanzu amma ka gaba haka muke bai kuma wallahi shi yasa muke shan wahala inda za mu kiyaye muke kwatanta muke kamanta abin da Allah madaukakin sarki ya ce mu yi din nan to da mun more a rayuwarmu wahalar kan da za mu ganta ba ma saboda menene dalili mun kiyaye umarnin ubangijin mu Allah madaukakin sarki dan haka ba za mu sha wahala ba wurin zamantakewa to amma da ke mun yi watsi da karantarwar alkur'ani mun yi watsi da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sai ya sa muke shan wahala za a samu mutum ya saki matarsa saki daya ya yi iya kokari ya kiyaye kuma kar mu manta da wannan tsari na saki din da Allah madaukakin sarki ya kawo mana da yace fadalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda a lissafa ta yi al'adanta da ta saba ba ka take ta ba ta yi wankanta ta yi shiri ta yi ma sai ta abinci ka zo ka ci a cikin limana sai ka rubuta babu zagi babu cin zarafi wance ina ga zamana da ki ya zo ƙarshe ki yi haƙuri ba laifin komai kika mun ba amma dai ina ga ba zan iya ci gaba da zama da ke ba dan kan da cutar da ki sai ka rubuta ka sallame ta saki daya amma kawai wani zai saki matan ya ɗebo kaya yana watsowa yana ce ‘yar matsiyata in ba ne ba da ban zai zauna da ke wannan wannan yana daga cikin rashin mutuncin da bayan auren ya mutu kuma gaba ta kallon bakin wannan bakar magana da ya gaya wa ahalin gidan wannan mata din ba zai wanku ba a zuciyarsu musamman ma da ta yi ƙarin gishiri saboda ita matatunsa to shi yasa idan ya huce dole ya faɗi wannan bakar magana ‘yar gidan matsiyata amma yanzu ya huce na so ya dawo da ita sai ya ce ya dawo da ita to ku kada ku hana ta dawo an ji Allah wala ta'adilu hunna an yanki hina azwajahunna su dawo ga mazajen su da suka sake su matukan dai kun duba tayo an kira shi an masa gargadi a zauren mai anguwa an kira shi an gaya masa abin da ya kamata inda liman an hada shi da liman liman ya ja masa kudi an nuna masa fa kabli da ba'adi da abin da ya kamata a ce zai yi wanda dama kamar yadda duk mun sani auratayyar mu da muke yi ba ana yi bane saboda ba iya soyayya ba akwai soyayya din amma ba iya aiwatar da soyayyan bane a aikace wanda wannan abun shine yake wahalar da al'umma a wannan yanki namu na kasar Hausa yawa ta yadda aure yana shan bakar wahala a wurin mutane Allah madaukakin sarki ya shirya mu ya kuma ba mu ikon aikata abin da yake na daidai a kowane lokaci a gaba sai Allah ya ce
والوالدات يربئن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرداء وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تدار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فسالا أن تراد منهما وتشاور فلا جنا عليهما وإن أردتم أن تسترضئوا أولادكم فلا جنا عليكم فلا جنا عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير
Allah ya saka da alheri ubangiji madaukakin sarki yace wal walidatu yanzu kuma mun rufe babin abin da ya shafi idda yanzu an shiga wani janibin kuma na daban shine shayar da 'ya'ya da aka haifa matanka ta haihu za ka shayar da ɗan shayar wannan sawa'un a gidan aurenka ne ko kuma bayan ka sake ta da ciki don ya halatta a saki mace mai juna biyu abin da yake saki na bid'a din shine ka saki mace bayan kun yi zaman aure da ita ma'ana an yi mu'amala na auratayya kuma sai ka ce ka sake ta to wannan shi yake kira saki na bid'a ba a so ka sake ta har sai ta yi tsarki baka yi mu'amalan aure da ita ba sannan sai ka saka din to yanzu shayar wannan zai dauki fuska biyu ko dai shayarwa a gidanka ko kuma shayarwa bayan aure ya mutu ɗayan biyu kowanne me ya kamata yi ubangiji madaukakin sarki ya ce walwalidatu mata masu haihuwa yurdi'ina auladahunna su shayar da 'ya'yansu da suka haifa haulaini kamilaini tsawon shekaru shekaru guda biyu nawa ne haulaini shekaru biyu ana nufin watanni 24 kuma dan ma kar gardama ta shiga cikin zukatan mutane sai Allah ya ce kamilaini shekara ɗaya wata nawa ne wata sha biyu don haka haulaini kamilai yana nufin watanni 24 to dole ne a kiyaye wannan in ji Allah maɗaukakin sarki amma bai zama wajibin na tarsasawa dole sai an kai ga wannan gacin ba sai ce liman arada an yi timmar raza'a ga donon da yake bukata yi ne ya cika kar ya bar shayar da ɗansa ya zama fafaki mai bukatan a yi shayarwa cikakken shayarwa to lallai a yi wannan akwai abin da ya kamata mu lura da shi game da wannan bayani na walwali da ta yurdi ina aula da hunna haulai ne kamilai ne shekaru biyu cikakku in ji Allah ba gibi ba wato babu zancen wata sha biyar ko sha takwas a yayi a bar yaro ya sha nonon uwa na watanni ashirin da hudu saboda hatta bincike na zamani ya tabbatar da cewa nonon uwa ya fi madara nonon uwa ya fi abin yaro madara ya fi a bashi koma wani irin abinci ne kake tunanin kai ka tanada duk ɗan da ya sha nonon uwa ya gamsu kafin aka yaye shi hazaƙansa ma tana bambanta da wanda ya sha wani abu daban ba nonon uwa ba ɗaya kenan abu na biyu duk wanda ya sha nonon uwa ya gamsu kafin aka yaye shi wannan haule ne kamile ne din to duk yadda za a yi kuzarinsa ma yana bambanta da wanda bai sha nonon uwan ya kai ga wannan gacin ba kuma duk yadda za ka yi wannan ka binciki masana ilimi za su ƙare maka fashin baki a kan wannan shan nonon uwa ya fi a yanki yaro ɗin a fara bashi abinci a masa yayan ƙarfi akwai abin da har yanzu mutane suke yi idan an ga tana da juna biyu sai a cire yaron akan mama a ce wai in ya sha nonon kan ciki zai yi kaza da kaza wannan duk surkulle ne kawai wani abu ne na malnutrition da mu muke yi da gangar a gidan manzon Allah ma'ana a gidan Sayyidina Aliyu radiyallahu an da yake aure da yar gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam Anna Fatima ai ta yi abin da ake faɗan shan nonon kan ciki din a gidanta saboda ta haifi Alhassan shi da ɗanta na farko Alhassan da Alhussein din nan da ake ta kokarin maganganu a kansu ake musu masu suna ba fa ciki ɗaya ta goya su ta haife su ba wa da ƙanyi ba 'yan biyu ba ne ba 'yan biyu ba ne ma'ana ba 'yan biyu ba ne su ba tagwaye ba ne kunika aka yi sun yi ta yi kunika ne kunika ne ba ba ta ba domin shi arzikin haihuwa kyautan Allah ne abubuwan da ake kiransu arziki suna da yawa haihuwa arziki ne haƙuri arziki ne ilimi arziki ne dukiya arziki ne amma yawancin an ce arziki hankalin yakan karkata ne ga dukiya kawai sai a cire du sauran lafiya ma arziki ce ya zama kana da ƙoshin lafiya za ka fito ba ka da sisin kowo amma ba za ka je ka nemi paracetamol ba ba za ka je ka nemi maganin ɗigawa ido ba ko haƙori ko kunne ko ka je ana faman jamaka targaɗe ko karaya shi kansa wannan arziki ne wato idan ana lissafa arziki da Allah yake baiwa bayi to ƴaƴa suna ciki shi yasa ma Allah da ya tashi bayanin arzikin ƴaƴa da na dukiya da arzikin ƴaƴa da arzikin dukiya sai ya hada su a wuri guda yace almalu wal banuna zinatul hayatid dunya ba a ware su su su biyun abokanan tafiyan juna ne sukan farantawa masu shi a lokacin da mutum yake da shi kai ko a ranar lahira saboda Allah shi ya halice mu ya san zakatanmu ba zai hana mu abin da muke so ba a lahira ma sai Allah ya azurta ‘yan aljanna da suwa yara ƙanana wanda ba su balaga ba sun fi ɗauke wa iyaye kewa ka dawo ana a baba ko abba ko wane ne oyoyo duk abin da ‘ya'yanka suke kiran ka da shi sai ka ji wani farin ciki ya ce wa ya tsofa alaihim gilmanun lahu wa ya tsofa alaihim wuldanun mukalladuna wuldan ɗin suna nan a waɗannan ‘yan dagwai-dagwai ɗin mukalladuna kuma haka za su dagwama su ba sa girma ko ba za su mutu ba haka za su dawama a wannan ‘yan dagwai-dagwai masu ɗauki kewa ɗin sun ganka kai ne babansu a gidan aljanna suna ɗawainiya a kanka suna kai kawo wurin ba wai dan ba za ka iya yi ba sai dan a sauƙaƙa maka sai dan a faranta maka sai dan a jiyar da kai daɗi a baka nishaɗi wannan shine dalilin da yasa Allah madaukakin sarki zai baiwa 'yan aljanna waɗannan ƴaƴa mukhalladuna masu dawwama a wannan range na shekarun nasu ba za su ƙara girma ba balle su su fitine ka yazo zai sallama a gidan ba zai murya irin yaro ya ce assalamu alaikum haka zaka fara tunanin wani gato da ya zo alhali lokacin shi kuma maturitinsa ne ya fara zuwa masa don haka muryarsa ta fashe to a gidan aljanna haka fasalin yake to don haka a gidan duniya ma ya'ya idan mutum ya same su arziki ne to ita na na fatima ta haifi alhassan bayan wata shida sai ta haifi husaini kenan malam hassan ya sha nonon kan ciki haka ne ko? ya sha nonon kan ciki na wata nawa na wata shida na wata sha daya haka ya sha nonon kan ciki na wata sha daya wata shida ne wata shida bayan wata shida ne ta haifi Hussein ba wata sha daya ba dan in ka auna kaga ta haifi alhassan sai kuma cikin Hussein ya shiga bayan wata shida sai ta haife shi watanni dan wata shida ne Allah Allah ne masani kuma wannan yana daga cikin bayanan da hatta shi sai dina aliyu yake game da tsarin ɗa da za a haife shi a wata shida don an zuwa na rigima na ga ko lokacin kalifancin sai dina umar wani matarsa ta haihu a wata shida ana ta rigiman yadda za a yi an kasa yadda za a warware abin ana kallon ba za a haihu ba sai zo yake musu wannan bayanin cewa ai ba kwa karantawa cikin alkur'ani ga abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa wal walidatu yurqina sai ka wannan aya haulaini kamilaini liman arada an yutimma rada'a sai ya ce ga kuma faɗin Allah madaukakin sarki da ya faɗa game da ɗaukan ciki goyon cikin da haifewan cikin da yayewa sai ya ce wa hamlahu wakisaluhu salasuna shahara da goyon ciki da haifuwan cikin da yaye yaron daga nono watanni talatin sai ce to ka cire haulai da kamile ne da Allah madaukakin sarki ya faɗa watanni shida shine an haifo shi wallahu alam dan haka dai ana ana lura da tazara na haihuwa wannan babu laifi saboda manzon Allah a lokacin sa an samu sahabbai kamar yadda Jabir bin Abdullahi al-Ansari ya faɗa yace muna yin abin da ake ce masa azalu azalu shine suna tarawa da iyalinsu lokacin inzali sai su yi inzali wajen tarawan da suke wanda wannan abun suka ce nahnu na'zilu wal qur'ani yanzilu muna yin azalin qur'ani kuma yana sauka ko ba a hana mu ba dan haka dai a dungule idan har za a samu kyakkyawan abinci da kulawa mai kyau na lafiyar ita uwa din zai yi wuya ta tagayyara don tana goyon ciki kuma ɗanta yana shan nono yawa kawai kulawa take bukata a yi mata kyakkyawa insha Allah ba za ta samu tasgaro ba ko kuma ɗanta da take sharwa kaga ya lalace na ta zawayi wannan duka yana faruwa ne saboda rashin kulawa da kuma ba su cikakken kiwon lafiya musamman da masana kiwon lafiya sukan ba da shawarwari akan irin wannan liman arada an yi timmar rada'a وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف sannan hakki ne na dole akan uba da aka haifa masa ya ba su abinci biki kenan dole ne ya ba su abinci na farko wannan watanni 12 a 24 din haka za a yi ana shayarwa kuma ana kula da jinyan ita uwa din sannan shi uba da aka haifa masa da dole ne zai ba su abinci da biki da ake bukata aka tanada domin bai wa uwar ƙoshin lafiya da ƙarfin jiki da kuzarin shayar da wannan yaro din bil ma'ruf za a yi wannan ta hanyar da ta dace ba tare da an musguna wa shi mahaifin ba ba tare da kuma an tawaye hakkin ita uwar ba la tukallafu nafsun illa wus'aha ubangiji madaukakin sarki ce ba ma daura mare tsawainiya da ba za ta iya ba sai fa abin da dama mun san za ta iya yi don haka dai anan ana nufin uba ya iya gwargwadon karfinsa idan wani yana da karfi ya ga cewa zai yanka rago a matsayin biki kafin a zo a kika kuma ya sake yanka rago wannan babu laifi idan ya gaba shi da karfi kifi zai je ya sayo a matsayin biki wannan babu laifi shine la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma daura ma rai sai abin da rai din za ta iya yi la tudarra walidatun bi waladiha ba a cutar da mata dan ta haifo da a batta ta ci gaba da shayar da ɗan a ce ya ɗanta ne shi uban a ƙyale shi haka wala mauludun lahu bi walidihi haka shi ma maulud shi wanda aka yi masa a mauludun lahu wanda aka yi masa haihuwa din ba za a cutar da shi ba da ɗan dan a hannu guda akwai abin da wasu mata suke yi saboda auren ya mutu dan ka gane maganan yana daga cikin abin da muka faɗa tun da farko ko dai shayarwa a gidanka ko shayarwa a aure ya mutu idan auren ya mutu ne sai ta ɗauki ƙara ta kai kotu ta kai kotu tana neman alkali ya nema mata kudin shayarwa daga nan kuma sai a yi lissafi abin da ake bukata na ruwan mama ya ke cikowa sai a buga lissafi maga takarda ya buga ya fada wa alkali alkali sai ya fada har da ƙari saboda ya zamo gani gawa ne da shi mai gida idan kuma an duba mutum ne dan jigari jigari sai alkali ya tausaya masa to a nan ma a wurin zartar da wannan hukuncin alkalai sai su ji tsoron Allah kada a cutar da ita matan dan an gabata da galihu a yanka masa kudin shayarwar ya zama ɗan kaɗan sannan kar a cutar da shi shi ma don an gaba shi da galifu a yanka masa kudin ciyarwar ya zamo ya galabaitar da shi fa in arda'ana lakum fa'atu hunna ujurahunna babu wani laifi kuma dan ta nema dan wasu za su koma gefe su ce wancan ba ta da imani alhali Allah ne ya ce ta karba fa in arda'ana lakum idan sun shayar muku da 'ya'yan naku tare da cewa 'ya'yanta ne ita ma fa'atu hunna ujurahunna ku ɗauki dukiyansu kamar ijara za a yi ko dago ta yi leburanci ta yi na shayar da wannan 'ya'yan idan ka ba za ka iya baka karɓe 'ya'yan ka kai wurin masu shayarwa in ba za ka iya bata ba ta shayar da ɗanta to ka kai wurin masu shayarwa ka gani in za ka kwashe da mara sai ka kwammace nata ɗin akan nasu domin natan ta iya wa wata ranka tsallake baka bayar ba kuma za a yi haƙuri saboda daman ka amince cewa za ka ke kawo wa alal waris misli zalik hakan nan wanda zai zama magaji ga ga shi uban wannan nauyin ya hau kansa ta yi a ce ai bayan hakan ta faru yanzu kuma ya sake ta kuma sai ya zama ya rasu to wanda zai zama shine mai waliyin sa lalle ne ya kula da wannan ɗawainiya da ya race a wuyan dan uwansa da ya bar duniya na ciyar da matan wansa ko kaninsa ko matan dan uwansa matan ɗaya daga cikin familin su hanyar ba ta biki da kuma kulawa da rainon ɗan da ta haifa. Fa'in arada fisalan idan kun yi fin yayi, an taradin min kuma wata shawirin babu laifi a yi shawara da Allah maɗaukakin sarki ku yi yarjejeniya tsakanin kai da ita. Matarka ce yanzu yaya kike kallo yaushe kamata a iyaye, eh muna ga a bari sai ya kai wata ashirin da ɗaya, a'a mu dai rage wata sha takwas. A to shi kenan mu rabu ba na ba ba na mu hau kan na Allah mana Allah ce haulai da kamilai sai a ajiye naka ajiye naka a ɗauna Allah. in kuma kun haɗu eh to maimakon sha takwas ɗin ko ashirin da ɗaya mu je da shi sha tara mana ba a niyo ba a kai ba ku yi yarjejeniya tsakanin kai da matanka ku daidaita a kan yaushe za ku yaye wato ɗanku da kuke shayarwa fala junaha alaihi ma babu laifi akan miji da mata ɗin wa in arattu an tastarji'u auladakum idan kun yi nufin ci gaba da shayar da 'ya'yanku fala junaha alaikuma idza sallamtum ma ataytum bil ma'ruf babu laifi dan kun dauki wani abu kun ba su inda Allah madaukakin sarki bil ma'ruf kamar bayanin da muka yi na baya kar a kuntata wa mai gida a sassauta masa kar alƙali ya ce eh to sau nawa ne ake tunanin da zai sha mama sai a ce ai babu lokaci ce eh to yanzu a yi kiyasi sai alƙali ya ce akalla zai sha nono sau biyar ko sau goma a yini to sau goma nan kowane lokaci ya kamata a ce za ka sha gungumin madara ɗaya tsakani domin alkali zai iya dubawa yi wannan hukuncin saboda zai kula da irin isgilin da mijin ya yi bayan an tabbatar an yi bincike sai a yi masa ta'aziri sosai wurin yanka masa abin da zai bata na renon ɗansa da ta haifa to amma Allah madaukakin sarki ya yi gargaɗi cewa fa a yi abin ta hanyar lura da kuma kyautatawa taqullaha ku fa kiyaye Allah madaukakin sarki wurin zartar da hukunci dan kada ku kuntata wa mai gida ko kuma kada ku cutar da ita matar gida da ta haifo da wattaqullah ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allah bima ta'maluna basir ku sani Allah madaukakin sarki mai gani ne game da duk da kuke aikatawa ko da ma wasu ne suka zagaya suka bai alƙalin wani kuɗi ta bangaren mai gidan cewa kada ma a ɗauki wannan abin da nufin cewa dole sai ya ba ta kuɗin shayar da ɗa a kori shari'an kawai a shashantar da abin don har sukan yi haka sai a zo a duba alƙali ya ce to ai mun lura ba shi bane yake so ku rabu saboda haka ki je ki ne da ɗauniya kuma in yaron ya wani rashin lafiya da ya galabaita za mu hukunta ki daga ƙarshe alƙali ya kore ta shi kuma ya tashi ya tafi bayan ya kashe kuɗi a gaban alƙali ko kuma shi a ɗaura masa ciyar wanda ba zai iya yi ba saboda kawai alƙali ɓangaren ita matan sun zo sun baiwa alƙali wani abu shi ne daga ƙarshen ayan Allah maɗaukakin sarki ya ce masu yin irin wannan hukunci shugabanni kenan ta yi alƙali ta yi mai anguwa ko masu jagorancin al'umma su zartar da irin wannan hukunci da zai kuntata wa ɗaya daga cikin ɓangarori guda biyu su fa kiyaye domin Allah maɗaukakin sarki zai kama su a ranar alkiyama ta yadda ba za su iya kwatan kansu ba kuma nan za mu ja birkin karatun sai idan Allah mai kowa mai komai ya yarda gobe za mu ci gaba da yadda muka tsaya abin da muka faɗa ya zamo daidai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a ciki abin da muka kuskure ko muna roƙon Allah gafara da addu'an ya cire fahimtar kurakuran a cikin zukatanmu ya kuma fahimtar da mu kurakuran ya ba mu ikon gyarawa akwai tambaya ko ƙarin bayani
idan mutum ya saka matarsa ana so ya bata ta zauna da gidan ita